نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 27 ga watan al-muharram shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 14 ga watan 8 shekara ta 2023 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wa shaytan wallafar al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a al-hisn al-thalith ko al-hisn al-rabi katanga ta biyar ko ta hudu daga cikin katangu da malam yi alƙawarin zayyana mana wanda insha Allah ta'ala za ta katangance ma'abucin riko da su daga shidani yau kuma za mu tashi alhisnul khamis wanda mun dan fara karatu kaɗan a cikin ta aka ɗauke wuta maka dakata wancan sati malaita alhisnul khamis kariya ko katanga ta biyar da za ta kare ka ta kare ni insha Allah ta'ala daga shedan ita ce aliltizamu bil kitabi was sunnati shi ne makalkalewa lazimtar sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi littafin Allah subhanahu wata'ala da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa ita wannan katanga ta biyar din na ɗaya daga cikin mafiya mahimmancin katangu da ya kamata kowanne musulmi ya yi la'akari da su kuma ya rike su shi riko da littafin Allah maɗaukakin sarki da ruko da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi majarradin su kawai ya kasance kana kokarin hawa ta farki na Allah madaukakin sarki da abinda manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo da shi wannan kadai yan uwa kariya ne daga shedani shi shi kadai kariya ne daga shedani babu wanda shedan yafi shakka yafi tsoro yafi gudu kamar mutumin da kullun yana makalkali da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake bashi wahala yake wahalar da shi a cikin al'amarinsa kamar shi ‘yan uwa shi sa ku ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da sayar na umar allah ƙara masa yarda babu yadda za a yi kabo ta hanya ba sai sai shaɗan ya ba hanyar da ba ita ba shaɗan ba ya haɗa hanya da kai menene ya kai sayar na umar wannan matsayin shi ne ƙarfin imaninsa da littafin allah da kuma tsantsar koyinsa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam sau da ka gwargwadon yadda kake riko da littafin Allah kake kokarin ka hau kan tafarki na manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a rayuwarsa gaba daya ka kalla ka ga me yayi kai me ya ajiye ka ajiye me ya bari ka bari to gwargwadon yadda shedan zai rinka gudu daga inda kake sau da ka wannan na ɗaya daga cikin babban abin da ya kamata a ce mutane su gane amma duk lokacin da mutum ya sauɗe ya sauka daga kan hanyar littafin Allah da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi di yadda yake gani cewa yana bin Allah to wallahi babu wanda shedan yafi jin dadin wasa da shi kamar shi babu wanda shedan yafi renawa kamar shi dan sauka kawai da kan tabarkin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar ka halatta wa shedan mutuncin ka ne kamar ka halatta wa shedan kanka kanka da kanka ne ya hauka abin da ya ga dama a kanka saboda haka yan wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa malai ce yaqulu doktor al-ashqar babban malami doktor al'ashkar ya ce a azamu sabili lilhimayati mina shaitani ya ce mafi girman hanya da za ta baka kariya daga shaitani huwal tizamu bil kitabi was sunnati amalan wa ilman shine kokarin lazimtar littafin Allah da kuma sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amalan wajen yin aiki da su wa ilman da sannan kuma da sanin su shine abin da na dan mana ishara zuwa gare shi wancan sati na ce abin guda biyu ake haɗawa sani da kuma aiki dole ne ka san abin ba a yin aiki da jahilci ka'ida addinin musulunci ke shi sa Allah madaukakin sarki yake ta cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna a qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin duk inda yake akwai jahilci to za a yi barna da tafi abin da ake so a yi na gyara yawa a wajen to saboda haka abin biyu ake haɗawa sai kai karatu sannan kuma sai kai aikin ba a yin ilimi kuma aje ilimin a gefe ba kuma a yin aiki ba tare da karatu ba haka ake haɗa su guda biyu idan aka yi karatu sai a yi aiki idan aka yi karatu sai a yi aiki falkitab wasu sunnatu malai ce shi littafin Allah da sunnar annabi tsira da abin sai tsara tabbata a gare shi ja'a bisiratil mustaqimi sun zo da hanya ne tafarki ne madaidaici miƙaƙƙe wanda zai sada ka da Allah maɗaukakin sarki washaitanu shi kuma shaidan yujahidu kai yukhrijana an sirati qala ta'ala kullun shaidan kokarin sa da dagewarsa da abin da yake bukata shine ga ya fitar da mu ya sauke mu daga wannan hanya dodar din miƙaƙƙiyar da za ta sada mu da Allah subhanahu wataala malai ce shi sa ma Allah maɗaukakin sarki ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu sai Allah ce wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna Allah subhanahu wataala ce wa anna hadha haqiqa wannan sirati ita ce hanya ta inji Allah madaukakin sarki ita ce tafarki na ma'ana ita ce hanyar da zaka hauka zo zuwa gare ni idan kana bukata duk wanda yake son zuwa ga Allah madaukakin sarki duk wanda yake son ya zo kai tsaye inda Allah maɗaukakin sarki yake shine Allah maɗaukakin sarki ce ga hanyar nan ita ce tawa wacce hanya ce ita ce wacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da ita ya ce fattabi'uhu ku bi wannan hanyar wala tattabi'us subula kada ku bi hanyoyi ma'ana abin guda biyu ne yan uwa akwai as-sabilu akwai as-subulu as-sabilu guda ɗaya ce kawai ɗaya ce ba ta biyu asubulu kuma suna da yawa mai asabilu ita ce hanyar Allah da ya turo manzon Allah akanta sallallahu alaihi wasallam kun ga Allah madaukakin sarki shi shi kada ke bautawa ko manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kada ke biyayya ko ita ce kadai hanyar haka ne yan uwa amma asubulu fa hanyoyi na shedan da yawa soye soyen zuciya tafarkai na bid'o'i kala kala kowa ya ja nasa wannan ya ce nawa ne gaske wannan ya ce nawa ne daidai wannan ya ce nawa ne in baka yi ba za ka shiga wuta kowa da nasa su ne asubul za mu zo mu je da shaɗan yake yin tarko kuma a kowace hanya a cikin hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai ba mu labari sai Allah madaukakin sarki ce zalikum wasakum bihi idan kuka bi wala tattabi subula idan kuka bi waɗannan hanyoyi fa tafarraqa bikum an sabili illa da za su muku shine sai su raba ku da hanyar tawa guda ɗaya ma'ana hanyar Allah guda ɗaya ta hanyoyi da yawa to duk wanda ya hau wata hanya ba wata hanya ta Allah ba babbar illar da za ta yi masa a rayuwarsa shine za ta raba shi da hanyar Allah eh ka'idar abin kenan duk wanda wata ya hawo ta hanya ba hanyar Allah ba to za ta rinka kokarin bambaro shi ne tana ciro shi tana wafto shi daga hanyar Allah madaukakin sarki sai daga ta sauke shi alai Allah ce zalikum wasakum bihi da wannan ne Allah madaukakin sarki yake muku wasiti la'allakum tattaquna fatan ka kasance masu kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki malai ce wa qad sharaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam وقد شرح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية وبينها فقد خط صلى الله عليه وسلم خطا بيده ما ليتي سي الله سي النبي إرادة أمتي سأرة تبتا أغريش يمن الشرح ونن آية يبينا من إتفتو من إتقرر يدام فهمتيتا وترانا النبي إرادة أمتي سأرة تبتا أغريش خطا بيده خطا ياي ونزاني دهن ساكا زاني نهاك ستريت لاين يزانا شاكا إلاي بلا dogo dodar wanda bai karkace ba sun maƙala sai annabi ce da sabansa kun ga wannan layin da na zana haza sabilullahi mustaqiman wannan shine hanyar Allah madaukakin sarki dodar inda zai kada ka zuwa ga Allah madaukakin sarki wa khatta ayyaminihi wa shimalihi thumma qala sannan gefen wannan straight line din sai ya zana wasu ƙananan ƙananan layi damansa da hagunsa daman sai dan yi zane kanana kananan zane haka kanana kanana kanana kanana da dan yawa da dama haka daman sa da hagun sa sannan sai sai hadhihi subul kun ga wanda suke daman da hagun wannan zanen da ne a tsakiya to su kuma sune as-subul din da Allah ya faɗa hanyoyi na shedani sai ce laisa min ha sabilun duk waɗannan hanyoyi da kuka ji Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da na zana muku a matsayin buga misali babu wata hanya guda ɗaya daga cikinsu illa alaihi shaitanu face a kan wannan hanyar akwai wani shaiɗani da aka dasa aka ajiye ya da'u ilaihi da yake kiranta cewa ku taho ku taho nan ne gaskiya ku taho nan ne gaskiya yan wannan fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye annabi ya zana dogon layi gefen sahabu da dama sai zana ƙananan ƙananan layuka sai ce kun ga dogon layin nan shi ne layin da idan kawo shi zai kai ka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki asiraɓin mustaƙimi kenan Allah bar mu a kai sannan gefensa dama da hagu sai zana wasu ‘yan ƙanana ƙanana haka wasu ‘yan ƙanana sai ce kun waɗannan da suke gefe da hagun nan dama da hagun nan dukkanin su kuma hanyoyin shaidan ne kowace ɗaya daga ciki kuma akwai shaidanin da aka dasa aka ajiye a cikinsa shi aikinsa shi ne rinka kiran mutane ko ta wannan ce gaskiya kuma babu wata hanya da mutane ba su biyayya a kai ba babu wata hanya daga cikin hanyoyin shaidan da babu mutane a kai babu ita illa iyakaci kullum kai ta roƙon Allah madaukakin sarki sabati Allah ya baka akan akan ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi summa qara'a sannan sai ya karanta wannan ayar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna lokacin da annabi wancin zanen sai karanta mutane wannan ayar a matsayin fassarar me wannan ayar da yake so ya fito musu da tafili ma'ana akwai hanyar Allah akwai hanyar shedani kullum mutum ya rinka kokari ya ga wacce ce hanyar Allah wacce ce kuma hanyoyi na shedani hanyoyi na shedani da yawa hanyoyi na shedani barkate ga sunan amma hanyar Allah madaukakin sarki guda ɗaya ce wannan hadisi rawu Ahmad wal Hakim wasahahu imam imam ahmad dan hanbali fitar da wannan hadisi da imam al-hakim an-nisaburi imam al-hakim yace hadisi ne ingantacce qultu wala yace wasaduhu wasadu ahmad sahihu ne yace shi ma isnadi imam ahmad din ingantacce ne hadisin ya inganta qala qala yace fattiba fattiba uba ja'ana min indillahi shi isa duk abin da yazo mana daga Allah madaukakin sarki min aqaid daga aƙidoji in aka ce a ƙa'id jam'i ne na al'aƙida shi ne abinda mutum yake ƙudircewa a cikin zuciyarsa me ka ƙudirce game da Allah maɗaukakin sarki me ka ƙudirce game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ka ƙudirce game da alƙur'ani me ka ƙudirce game da sahabban annabi waɗanda shi ne a ƙa'id abinda mutum ya sa a cikin zuciyarsa kuma ya ƙudirce a kansu su ne a ƙa'id to duk abin da ya zo mana daga Allah maɗaukakin sarki na ƙudirce-ƙudirce wa amal da kuma ayyuka wa aqwal da zantuttuka da muke na yau da kullum wa ibadatin da ibadoji wa tashri'atin da shari'o'i da Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wa tarki kulli ma naha anhu da barin duk abinda Allah madaukakin sarki ya hani zuwa gare shi yaj'alu fi shirdin min ash-shaytan wadannan abubuwan da malam ya ambata idan ka tattara su to suna sanya mutum a cikin wani tsaro wata kariya daga shaytani kiyaye dokokin Allah abinda Allah madaukakin sarki yake so ka kudirce game da shi ka kudirce abinda Allah yake so ka kudirce game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kudirce abinda Allah yake so ka kudirce game da sahabban annabi game da qur'ani game da kaza komai ka kudirce eh shi sa ake sa littafin aqida a karanta za ku littafin aqida suna kama waɗannan abubuwan da na ambata aqidoji aqida akan duk abin da ya shafi dan adam wanda yake kaiwa da komowa a kansa sai malami su rubuta domin su fito da mutane abin da ya kamata a ce sun kudurje game da komai domin akwai miyagun abubuwan da ake kudurcewa waɗanda ya su kai mutum zuwa ga kafirci Allah madaukakin sarki ya kiyaye mala yace walidhalika qala subhana shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka imani udkhulu fis silmi kafatan ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya ku shiga cikin addinin musulunci gaba ɗaya ba ku ɗauki wani abu kuma wani abu a'a shi musulunci gaba ɗaya ake ɗaukarsa ba a yin rabi da rabi ba a raba kafa a cikin addinin musulunci wala tattabi'u khutuwati shaytan Allah ce kada ku bi tsare-tsare da plan plan da shaytan yake shirya muku kada ku sake ku bi wannan innahu lalle shi shaytan lakum a gare ku aduwun maki ne kuma mubinun mai bayyana kiyayyarsa a gare ku wasilmu huwa al-islam malaci abin da ake nufi da asilmu a wannan aya shine addinin musulunci waƙila wasu malaman suka ce ta'atullahi abinda ake nufi da asilmu shine biyayya wa Allah madaukakin sarki udkhulu fi silmi ku shiga cikin yi wa Allah biyayya gaba daya kada ku dau wani abu ku bar wani abu wa fassarahu muqati ɗaya daga cikin malamai magabata tabi'ai muqatil bin hayyan ɗaya daga cikin manya manya malaman tafsiri kenan yace abinda ake nufi da asilmi bi annahu al'amalu bi jami'il a'mali wa wujuhil birr ya ce shi ne al'amalu yin aiki da dukkanin wasu ayyuka na addinin musulunci da kuma dukkanin wasu fuskoki na biyayya ga ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ala zalika malai ce to akan wannan fassarori da aka yi ne faqad amarahum bil amali bi jami'i shu'abil iman hakika an umarci Allah madaukakin sarki ya umarci dukkanin musulmi dukkanin mu'minai da su aiki da dukkanin gaba daya yanki-yanki dangi-dangi na imani naka ce shu'ab su ne yankin imani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce al'imanu a sittun wa saba'una shu'uba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce imani yanki-yanki ne har saba'in da ɗoriya saba'un haka ne ko? sittuna saba'una ko wani abu dai makamancin haka annabi ya ce imani yanki ne har saba'in da ɗoriya ko sittin da ɗoriya annabi ya ce fa'alaha mafi ƙololuwar yanki na imani shi ne ƙaunar la'ilaha illallah mutum ya ce la'ilaha illallah fa'adinaha wanda yake na can ƙasa-ƙasa shi ne a imaƙatul aza'anin tsariƙ mutum ya ga wani abin da zai cutar da mutum akan hanya ya ɗauke shi ya gusar da shi wannan shi ma imani ne sai annabi ce wal haya'u bi ba'atun min al iman kunya ma mutum ya rinka jin kunya wannan shi ma nau'i ne yanki ne daga cikin yankin imani to dukkanin yankoki na imani guda 70 da ɗoriyar nan ko 60 da ɗoriyar da annabi ya faɗa aiki da su na ɗaya daga cikin abin da malaki so kai mu zuwa gare shi yin aiki da su wa shara'i'il islam da kuma shari'o'i na musulunci mastata'u gwargwadon ikon su gwargwadon samun damar su wa nahahum an ittiba'i khutuwati shaitan da kuma yadda addini kuma Allah subhanahu wata'ala yayi hani game da bin tsare-tsaren shaitan fallazi yadkhulu fil islam wanda duk yake kokarin shiga cikin musulunci mubta'idun an shaitan yana kokarin kaucewa daga shaitani ne wa khutuwatihi da kuma abubuwan da shaitan din ya tsara masa wallazi yatruku shay'an min al-islam wanda ko yake kokarin barin wani abu daga cikin addinin musulunci faqad ittaba khutuwati shaytan to ko shakka babu irin wannan kokari yake zarcewa irin abubuwan da shaytan shi kuma ya sa shi akai irin tsare-tsare da shaytan ya tsara masa so yake dauki ɗaya daga ciki ya bi domin su tafi tare da shaytan Allah madaukakin sarki ya kiyaye walidhalika malai ce shi yasa ba kana tahlilu ma harrama Allah mutun ya halatta abinda Allah ya haramta wa tahrimu ma ahalla Allah ko mutun ya haramta abinda Allah ya halatta awil aklu min al muharramati ko kuma mutun ya rinka cin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta wal khaba'ith ko mutun ya rinka ta'ammali da abubuwa na dauda da kazanta da Allah madaukakin sarki ya haramta in aka ce abinda Allah ya haramta ya kunshi abubuwa guda biyu ko dai mutun yayi amfani da kudin halak da ya samu kudin ka na halak ne amma sai ka ci abinda yake na haramun ne sai mutun ya sai abinda yake na haramun misali mutumin da zai sai giya ya sha ko ya sai wani abin da yake na haramun ne Allah madaukakin sarki ya haramta ci ko ya haramta sha ko ya haramta daurawa a jiki mutum ya daura to wannan ya ci abin da yake na haram ko kuma asali abin da mutum din ya samu na dukiya ba halal bace eh sai kuma yaje sai abin da yake halaka da shi to ne shi ma abin da abin da yake ci haramun ya samu dukiya ta hanyar haramun haramun ce kama ya maya ce je samu tsawala ka sai je sai abin da yake na haramun ne to shi ma wannan abin da yake ci haramun ne duk guda biyun haramun ne sun shiga cikin cin haramun Allah ya tsare mu daga cin haram al-khaba'ith kuma shine duk abin da yake zai iya cutar da mutum a lafiyarsa kamar kayan maye da kayan shaye-shaye da abin da suke da alaka da wadannan to duk waɗannan Allah madaukakin sarki ya haramta su duk kokarin shiga cikin waɗannan abubuwa ko yin su miniti ba'i khutuwati shaitan suna ɗaya daga cikin ƙoƙarin biyayya wa abubuwan da shaɗan ya tsara wa mutum Allah ci nuhina an wanda aka hana mu game da su Allah maɗaukin sarki ce ya iwan nasu ya ku mutane kulu min mafil ardi halalan ku ci daga ban ƙasa cikin abubuwan da yake na halak abubuwan da suke na halak Allah madaukakin sarki ya halatta mana menene abubuwan da yake na halak shine duk abin da Allah madaukakin sarki bai haramta shi ba dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi ya ce innal halala bayyinun innal harama bayyinun abubuwan da duk yake halak a bayyane yake kuma a babban abin jin daɗi yan uwa shine za ku ga Allah madaukakin sarki halatta mana cin komai a duniya sai wasu ɗan kaɗan daga ciki ɗan kaɗan ne shi sa da Allah ya tashi bayani game da halak da haram ai ba ku ji ya ce kaza halak bane kaza halak bane a'a saboda halak din sun fi yawa da ana irga su ma bata lokaci ne kawai abin da aka irga shine haramun an hana cin kaza an hana shan kaza hurimat alaikum almaytatu waddamu walhamul khindir wama uhilla lighairi llahi bihi walmunkhaniqatu haka ne aka jero wasu abubuwa da ba su da yawa to duk wanda baka ji Allah ya madaukakin sarki ya ce abu kaza haramun bane ko manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce haramun bane ko menene halak ne ka je ka ci kawai dan uwan fahimci wannan ka'idar shari'a kenan duk abin da baka ji Allah ya ce kaza haramun bane annabi bai ce kaza haramun bane baya cutarwa kuma a lafiya to wannan kaje ka ci ko menene ko ka san shi ko baka san shi ba kaje ka ci shi yasa sai kaga abubuwan da mutane suke ci kala kala ne in kaje wata kasar sai ga abin da suke ci daban da abin da kake ci a kasar ku in kaje wata kasar suna cin abin sai ka ranka kinkili kaga kai ba za ka iya ci ba me dalili saboda ba irin na kasar ku bane amma haramun ne ba haramun bane wannan na ɗaya daga cikin falalar Allah subhanahu wata'ala a kan bayansa shi sa Allah maɗaukakin sarki ce ya ku mutane ku ci daga abinda Allah maɗaukakin sarki ya sare muku na doron ƙasa wanda yake na halal tsayyiban kuma da daɗa wala tattabi'u khutuwati shaitan kada kada ku rinka bibiyar tsare-tsare da shaitan yake tsara muku na ku kauce dokokin Allah maɗaukakin sarki to anan sai nuna mana ashe cin haramun da zakkewa abinda Allah maɗaukakin sarki ya haramta na ɗaya daga cikin mai bin tsare-tsaren shaidan kenan abinda shaidan ya tsara maka duk lokacin da kake cin haramun to kuma kane wa shaidan biyayya akan hakan ne Allah subhanahu wataala ya ce innahu lakum ma'aduwwun mubin lalle shaidan ya kasance a gare ku maki ne kuma mai bayyana kiyayyarsa akan ku intaha maganar da aka dauko daga Dr. Al-Ashqar sai anan ta kare a cikin littafin sa alamul jinni sunan littafin kenan روى ابن الجوزي بسنده إلى العامش عبد الرحمن ابن الجوزي يروي أشكال التافنسا تلبيس إبليس ده إسناد سهزوى العامش قال يتي حدثنا رجل عامش يتي ونمتن يابا ملاباري كان يكلم الجنة shi mutumin ya kasance yakan yi zance da aljanu ba wai gaba da gaba ba a'a a jikin mara lafiya idan yayi ruqiya ga mara lafiya aljanu ya magana sai su tattauna ya ma'ana raƙi ne kenan shi shi mai yin ruƙiya ne kenan shi mutum to ya ba su labari shi mutumin da yake ruƙiya sukan yi magana da aljanu wani lokaci tattauna kamar yadda masu ruƙiya suka sani akan tattauna da aljanu aljani ya fita daga jikin mutum ko aljani ya bada wasu sharaɗai ko dai su abubuwa makamantan haka to daga cikin irin maganganun da suke ne da aljanu sai ya ɗauko yake ba su labari ƙalu ya ce aljanu suke ba shi labari suka ce laisa alaina ashaddu mimman yattabi'us sunnata suka ce masa babu wanda yake mana tsanani babu wanda yake wahalar da mu a rayuwa wajen mu dora shi akan hanyar da ba daidai ba mu kautar da shi daga kan hanya madaidaiciya kamar wanda yake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zuwa ji shedani eh kaga wannan washe da shahidu min ahli yani eh wanda suke ma abotan abun su suka bada labari suka ce babu wanda yake musu tsananin sa halakar da shi ko su juyar da shi kamar mutumin da yake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa na ga muku cewa ita kanta mun sunna ita kadai ma garkuwa ce ka kasance alhamdulillah cikin wanda suke kokarin kokarin koyi da manzon Allah a duk rayuwarsu wannan ita kanta kariya ce yan uwa Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da mu akai wa amma ashabul ahwa suka ce amma kun ga ma'abota soyayyen zuciya ma'ana masu kokarin kirkiro wasu abubuwa da baruwan annabi da su annabi bai san su ba kuma su dora su akan addini su ce lalle shine addini kuma dole sai mutane sun yi ma'abuta su yasayin zuciya kenan yace irin waɗannan ka gansu fa inna nal'abu bihim la'aban shi shedana aljanna yake bashi labari sai kaga irin wannan wasa muke da su kamar yadda yara suke wasa da eh wasa muke da hankalin su shi yasa mutumin da yake kan doran bid'a yake kokarin zakke wasu abubuwa salatin sa ba irin na annabi bane sallar sa ba irin ta annabi bace hailalar sa komai nasu za ga kokari yake yayi wani abu na daban wanda annabi bai san shi ba to wannan duk yadda yake gani na bin Allah madaukakin sarki ahlus sunna ahlu sunna ne ya ƙwarin koyi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sau da kafa wanda zai dan yi sako ya dawo ya dan yi sako ya fi shi kariya daga shedani sama da wanta an fahimci abin yan uwa ku wanda yake akan sunna zai yi sako ya tuba ya yi sako ya tuba ya bu wancan wanda yake gani kullun shi kuma a cikin da'a yake amma kuma da'a da yake kai ba ta annabi bace saboda shi wancan shedan ya gama da shi ma ya rabu da shi ya ka'ida shine idan muka je lahira duk aikin da muke gaba ɗaya Allah madaukakin sarki zai sa a tattara ayyukanmu dan su ayyukan namu jiki ba za a yi musu yan gangan jiki za a yi musu shi sa ku da an ce ai za a dora akan mizani in ba ka ba yanzu ina sallar da kai yanzu ta asuba tana ina bari ya dauke ta a dora ta akan mizani kaga baka ganin ta abu ne da yake abu ne da yake na ma'ana kawai to amma ran tashin alkiyama malamai suka ce za a yi wa ayyukan magangan jiki to ka'ida aikin da Allah madaukakin sarki zai kalla a matsayin aiki mai kyau fa shine irin aikin da manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam yan uwan fahimci wannan da kyau duk aikin da ba manzon Allah ne koyar da shi ba sallallahu alaihi wasallam wallahi babu ruwan Allah da shi saboda shi Allah madaukakin sarki abin da yake wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah shine ka'idar kawai idan ka bi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to Allah ka bi saboda shine ya aiko shi to wa may yuti ghayra rasulillahi fa wanda ya bi wannan manzon Allah fa ya bi Allah wannan bai bi Allah ba shi ne aidar wallahi in kana so ka je lahira da aikin da Allah zai karba wallahi kai aiki irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce kawai kaida amma duk wani aiki da zaka ba irin na annabi ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah sai ka je lahira zaka neme shi ka rasa sai ina aiki na ina kaza da nai sai a ce to wai saka Allah madaukakin sarki saka manzon da ya turo ya saka babu ɗaya daga ciki saboda ka je ka nemi wanda kai wa aikin ya baka lada babu Allah maɗaukin sarki ya samu dace alhisnu sadis katanga ta shida alisti'anatu billahi ala shaitan shine neman taimakon Allah maɗaukakin sarki akan shaitani malit i'lam ka sani ya kai mai sauraro annaka lan tastati an tataghallaba ala shaitan illa bi i'anati Allah laka ka sani cewa ba za ka taba iya samun galaba da cin nasara akan shedan ba sai da taimakon Allah madaukakin sarki akan ka wa tawfiqihi da kuma dacewar gaman kasar din Allah madaukakin sarki a gare ka iyyaka rawa ba'du salafi rawa an ba'du salafi an rawaito wata magana da ɗaya daga cikin magabata annahu qala li tilmizihi yace da ɗaya daga cikin ɗalibansa malami yace da ɗalibinsa ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا wai wani malami yake tambayar ɗalibinsa ya za ka yi da shaidani ne idan ya zo ya suranta maka ya ƙawata maka wani mummunan aiki da za ka saba Allah a kansa wai wani irin mataki za ka ɗauka a lokacin ƙala sai wannan ɗalibi ce ujahiduhu zan yi iya ƙoƙari na na fito na fito da shi na yi ƙoƙari na aikata wannan abu ƙala sai malami ce ha za ya ƙuru wannan doguwar hanya ce za ka daɗe ko kana yi e za ka yi ta ƙoƙari shi kuma yana ƙara fito maka da wasu hanyoyin ka yi kaza ya ma kaza ka yi kaza ya ma kaza wacce wannan hanya ce mai tsayi sai ce masa ara aita yanzu kana gani in mararta bi ghanamin idan ka zo wucewa ta wajen garken awaki ko dabbobi fanabbahaka kalbuha sai karar da ke tsaron su kun san akan sa kare suna yana kiwon dabbobi ko ko yana kula da su to irin karar da ke kula da garken dabbobi sai ya ganka kawai sai ya taso maka ya sa maka haushi yana taimaka haushi ya biyo ka kai kai tafiya ki tafiya aw mana'aka min al'uburi ma tasna'u ko kuma ya hana ka wucewa ta hanyar da dole ce nan hanyar ka yace to irin wannan lokacin ya zaka da wannan karar kala sai wannan dalibi yace ukabiduhu wa arudduhu jahdi yace zan yi iya kokari na ne fito na fito da shi ne mai da shi ni ma iyakacin kokari na dan na samu na wuce ta wannan hanyar kala sai malam ya ce da shi haza ya kulu alaika wannan hanya ce ita ma mai tsayi ka tsaya kana ta faɗa da kare kare ya ce ba za ka wuce ba sai kai ka ce sai ka wuce da kai da kare wa ya fi ƙarfi a zahiri wa ya fi ƙarfi kai da kare waɗannan dabbobi da kuke gani Allah ba ku zarki kawai sallada mu akan su eh amma duk lokacin da kake so ka san waye kare ka kalli karen da ya haukace tukunna ka kalli karen da ya haukace in ya taso in ya taso ya taso maka to kawai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kariya tare maka hanya sai ka wuce shi kuma ya ce ba za ka wuce ba za ka wuce taso maka walakin sai ce ga hanya mafi sauki ista'in bi sahibil gadam ya kaffuhu anka yace ne mu taimako da ma'abocin dabbobin mai karan sai ka kawar da karan gare ka ba shi kenan ba abin da yasa yace masa hanya ce mai tsayi kenan kariya ta so maka ce sai kai fada da kare amma da mai karan ya zo ce kai ba shi kenan ba shi kenan yanzu ka zo wucewa sai wani kare ta so maka da gudu sai mai kare ya ce kai sai ya ga ya kuma inda yake ya kwanta abin mamaki sai ya ga kwanta ko tsokana ka zai shi mai kana ya shuno makare ce kama shi sai ya ga bika da gudu ba haka bane amma ya ce ka ya daga masa sai ya ga ya bari ko haushi suke sun taso maka wallahi in mai su ikon Allah ya zo ya daga masa sai ya ga sun ba abin da suke sun daina to shi shedan idan ya taso maka ka ce dole da karfinka da iyawarka da mujahada ka za ka yi iyakacin iyawarka ka kautar da shi za ka bata lokacin ka amma ne mu taimakon wanda ya halitta shaidan din shine wa shine Allah madaukakin sarki an an fahimci abin yanzu ko karatun ya fito ko ya wato abin da yake cewa kawai dalibin sa kenan to ɗaya daga cikin mafi girman hanyar da zaka bi wajen kare kanka daga shaidan neman taimakon mahalicin shaidan din shi sa in ma yanzu gannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah shikenan shikenan fasta'id billah ka nemi tsari da Allah madaukakin sarki sai Allah kare ka daga gare shi fa'iza a ratta an ta takhallasa min kaidin shaitani duk lokacin da kake so ka kubuta daga kaidin shaitani fasta'in bi khaliqihi ka nemi taimako na mahalicinsa ya sudduhu anka wa yahmika minhu zai kawar maka da shi ya kuma kare ka daga gare shi Allah subhanahu wataala ya kare mu daga shaitani a kowane hali daga cikin halaye insha Allah ta'ala zamu dakata anan sai gobe sai mu tashi da alhisnu sabi abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wata'ala ya samu dace a Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah subhanahu wata'ala ya fi mana gaba daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika